بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين 21 ga watan Jumadal Ula ko shekara ta 2047 wanda ya daidai da sha sha biyu sha biyu ga watan Nuwamba 2025 miladiya mulhatul i'rab na ganin koyo mu dawo mu dauko katin baki da tirin tirin mu gaba shi baki da ko dama yanzu mu tashi wa qul surai suraihinun li sarhanin kama تقول في الجمع سراحين الحمى شنو yawa to bari mu muka yi sai mu sake dan dawowa mu karanta shi yanzu ya a wacce sati yayi maka magana akan akan ruba'i ko ruba'i amma sai ta kaito akan ruba'i wanda yake mai fa'il fuwa'i ashi asali ruba'i sa fuwa'i ne ce me sai ya sa fuwa'i saboda wannan alif din da ta zo saboda haka to duk ruba'i in dai asalinsa in dai tsakanin a tsakiyarsa akwai alazini fa'il yazo akwai alif alif a tsakiya a nabiyinsa to shi kenan zai kamar da shi fuwai'i rajil ruwaijil sha'ir shuwai'ir shafi' shuwaifi' yace wa qul suraihin suraihin shi kama adbi kirki ce kaga wannan sunasi ne ko kuma si sunasi sulasi ne ko? Suraihin sulasi ne, guda shida ne aiko? Kowa shida ba ne? A suraihin dai. Eh, sarhan afon, afon, eh, sarhan. Nau ne, guda biyu to kumasi. To kumasi, in za ka yi mushi, in za ka mushi kamar shi suraihin, ko ayyi'in. Eh, تقول في الج... كما تقول كما انك كنت فدا جمع سراحين جمع سنا جمع سرحان سراحين to haka in kuma zaka mai da shi sai simin ita kuma kamata bamma dan ma bamma awal ya ce aka ce ai ko sai kamar shi surayhi sarahinul hima shine kamar inda inda inda sarki ke shingewa yace nan kar wanda ya shiga ya je wannan auren ya je hima himal muluk di kawai shine sarahinul hima to wannan ya ya gaba maka akan wannan banda shi akwai akwai wasu abubuwa da wata iya zamu yi al'akhdhu bil mafhum amma bari mu gama baituka baki dai sai mu fara dawa baya wala tughayyir fi uthayman al-alif amma duk lafaz duk sunan da yazo akan wannan wazai da aka kala alif da nunun a ƙarshe to kaka canza shi sai dai kamar da shi in Uthman ka ce Uthayman to Uthaymin fa Uthaymin fa tasgir ne ko ba tasgir akwai wani wanda inda malamai ke cewa tasgir ne akwai magana shi a kansa wala wala sukairan ko allazi la yansari shi ma haka sukairan sakran zaka mai da shi sukairan wanda shi dama baya baya sarrafuwa wanda ƙara aldanun suna nan ba za ka share su ba ai akwai abin da ake sharewa ne shi sake ga maka akwai abin da ake sharewa wa haka za zu'aifaran za'faran fa'tabir ka lura da shi fa'tabir bihi ka lura da irin waɗannan wannan misalin da na gaya maka fa'tabir bihi as-sudasiyat duk wanda suka zo akan wazanin sudasi to kame da shi ya zama inda almi aldanu da aldanun ne ka bar shi da aldanun isa sakaran kaga sakaran sinun kafun ra'un alif nunun haka ne wannan wannan kuma si ne eh to kaga sai kama shi sukairan to kuma shi ma wanda wato ma'aun da zaka dauka yadda kai ma kuma sun haka zaka masudasi shi ma haka za ka yi masu dace yake fa'tabir bihi ka lura da abin da na gaya maka as-sudasiyat wajen shi ma mu'amala da fi'ilai wato suna sudasi wafqa ma zikir ka fahimci abin da aka ambata maka ka fahimci abin da aka gaya maka na na wato yadda ake sarrafa tasgirin suna khumasi usfur usaifir usfur kaga zaka mai shi fu'ayil to duka dai wannan shine shine shine wazanin sa shi ma khumasi wanne ne kaman khumasi din wanne ne khumasi eh a ta ai sarhan shi ma kuma okay wanne ne sudasi ne kasance eh shi ma dai in dai zo dai kusan dai duk wannan wazanin duk wannan wato abin da shi zaka yi masa غضبان غضيبان shi ma zanen khumasi ne wannan galibi galibi a wato abin dama dai ai shi shi mai wake khalil ibn ahmad al-farahidi dama ya shi ya baka ne fu'ai fu'ai'il sai fu'ai'i wazani guda uku ya baka sai ka cewa wardud ila al-mahbufi ma kana hudif min aslihi hatta ya'uda muntasif yace ka dawo da duk wani suna wanda asalinsa share shi kai share shi aka yi to ka dawo da shi ma kana fadhif abinda da can aka share to in zaka yi tasiri to ka dawo da shi zuwa ga asalinsa hatta ya'uda muntasif sai ya dawo cikakken sa kammalallan sa ka kaulihim kaman fadin su fi shafa shafa shafatun in ka suka mai shi shufaiha shufaiha asali wannan ha'u suka dawo da ita wa shatun asalin shatun wannan hawu din suka dawo ita ta zama shuwaiha ga kuma wannan alif da ke shine tani kaga suka bai ta zama wawu sai kuma wannan hawu din ka dawo da ita in sagartaha in zaka yi tasgiri kace shuwaiha bari mu sake kantawa saboda ka abinci wannan tasgiri yana da wannan muka ce a tasgiri ko dai fu'ail ko fu'ail ko fu'ai'i wannan akan ka rike shi akan wannan wazani wazanin sulafi shine fu'ayil wazanin ruba'i fu'ayil labazin kumasi da sulasi fu'ayil ko fu'ayil din an fahimta wannan muka ce khalil shine ya ya shiga cikin mangadu na malamai na larabawa ya yi istiqra'i sai ya ji cewa ya tabbatar cewa haka dai maganar abin da nasu yake fils dirham dinar wannan fils kaga ثلاثي درهم رباعي دينار خماسي سواء خماسي لا ثلاثي كما لا ينسلا شو ذا فاعتبر به السداسيات وإن تريد إذا كان بقاتا تصدير الاسم المفتقر كي تسيير سونا وند يكي an mai da shi karami saboda wato kaskancinsa in ma ta hawa ne ko sai saboda yawa wato kaskanci madimanci da ya siffanta da shi wa in ma li sigar ko saboda kankantarsa فضم مبداه تو كسامنا فرقنسا كي مشي ضمة لهذه الحادثة ga wanda ga wannan abin da ga wannan fararen abu alhadisa shine at-tari wani abin da ya fito ga wannan fitarren abu asali kaga tasgiri ba shine asali ba asali shine rashin tasgiri to tasgiri kuma bujiro waye shi li hadhihi alhadisa ali hadhihi at-tari'a wazidhu ya arce ka kara mushi ya'un a tabtadi thalitha wanda za ka fara da ita daga cikin wato harafinsa na uku misali ta fi falsin kamar fals ka ce fulai kaga bin mabdahu ya zo fu fu sannan kuma a ziyatu ya'in ya zo an ƙara ya'u a can na mai a na uku a harafinsa na uku shine ce wazit ya'an tabtadi ithali tabtadi ha thalitha ai tunshi ha thalitha wanda zaka fara da ita تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى هكذا كيما دول في وني سنة ثلاثي إن يبقى في تسجيلي هكذا كيمشي قلم قليم نهر نهير عمر عمير هكذا كيمشي وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته إذن يذب مؤنث لي يذب مؤنث لي سونا أسلنسا ardabtahu ha'an sai ka kara mishi ha'un nan ha'u ina magana ta'u ta'nif saboda ka san ta'u ta'u ta'nifin nan wata ke kama in za ka tsaya akan ta ai ha'un kake mai ita ko in khadija wannan ha'u saka ake kiran ta an za ka tsaya da ita sai ka sai sa suke kiran ta ha'un ana suna magana ta'u ta'nif ji to sai ka mai da ita in za ka yi in za ka yi tasgiri ka dawo mata da ta'u ta'nifin ta ko da da can asali ba ta ta'u ta'nif me yasa za a yi haka kama talhiqu law wasaftahu kamar da kake biyar mata da tawu dinta lokacin da kake wasafta ta in kace hindu ko da hindu ba ta da tawu amma in zaka ce karimatun kake cewa baka cewa karimun to tun da dama a wajen sifa din kana cewa karimatun to ita ma yayin da kazo zaka mata zaka mata tasgiri sai ka ce hulaidatun dan haka zaka dawo ta tawu dinta sa'ad eh eh to wannan ba ba kan wani wazarin bane yace fasar zairin nara dan haka in ka zo zaka yi tasgirin annaru ala nuwaira shi ma kamar da shi zaman nuwaira kama ta qulu narun munira kamar da kake cewa naruhu wutan munira mai haske ne wutan tasa wa saghir albaba duk wani duk wani sura da yazo akan wazai illa albab kamar lafazin bab din fa qul buwaybun to shi yanzu kai mai shi zama buwayb wannan shi kuma nabun in sagatahu nuyaybun kaga nabun da babu ai wato yanayin futas ɗaya ne yace to amma me yasa ya zama shi wancan wawu aka mai da shi wancan kuma ya zama ya'u yace li anna baban jam'uhu abwabu saboda babun in kai jam'i sa abwabu ne da kaga shi asalin sa wawu ne abu to zaka mai da shi asali dama wannahu shi kuma nabun aslu jam'ihi an yabu haka kake masa don haka to kaga ya'u ne ashe asali kenan to yanzu ya gama maka akan akan thulafi yanzu maka magana akan ruba'i kuma sai ki cewa wa fa'ilun tasiruhu fuwa'ilu ka qawlihim fi rajulin ruwaijilu to bai kawo maka ruba'i wanda yake ba shi da wannan alif din ba sai fara maka da shi saboda wataƙila yana yana saran wato kai ka tuna kaga in khumasi ruba'i ruba'i wanda yake ba shi da wannan alif din annabiyinsa kamar wanne kenan kamar a wani afili ne ga wasu na kamar kamar mus'ab kamar mus'ab musayyib kamar ja'far ju'aifir haka ne wannan idan ya zama mujarrad kenan idan ruba'i mujarrad ne kawai zaka mai da shi fu'aid ju'aifir musayyib haka zaka mai da shi in kuma ya zama mazid ne fa shi ma ka zaka mai da shi fu'ayil kamar sunana yanzu Ahmad wa Haimid kaman Karim Hurayim shi ma duk kuma ce da ruba'i ne ko to haka zaka mai da shi wannan mujarrad kenan wannan tasgiri na al-ruba'i mujarrad al-mazid afwan shine Ahmad haka asalin sa ai daga Ahmad ko wannan kaga karim kaga shi ma san ta daga karuma ya kurumu ne saraka kurayyin to amma idan yazo anan shi abin da ga maka in yazo kuma yazo ala wazni fa'il to tasghiruhu shine fuwai'il zaka canza shi zama fuwai'il ba fu'ai'il ba wannan wawu din zaka mai zaka mai da shi ta wannan alif din fa'il din zaka mai da shi zama kamar wawun ka qaulihim fi rajulin ruwaijilu a wata nusa rahilun ruwaishin na fara muku ita aiko wa in tajid min ba'di thanihi alif taqlibu ya an abadan wa la taqif wa in tajid ba'da thanihi alif idan ka sami wato bayan harafin sa na biyu ya zama alif ne faqlibu ya to ka juya shi ya zama ya'un abadan har abada wala taqif karka tantama akan sa kamar ghazal harafi na ukunsa inda jimin ba da tarihi harafin da ya zo bayan na biyu na ukunsa alif ne kamar ghazal to faqalibhu ya an ce kamar da shi zama ya'un abadan har abada wala taqif karka tattama ghazal ghuzayyil sai kamar da shi haka bi tashdid taqulu kam ghuzayyilin dhabahtu nawa nawa bariyi na yanka to wannan shi an gama shi an gama da da da shi wannan rubai din na ce maka rubai akwai akwai mazid akwai akwai mujarrad mun mujarrad ne kamar su Ja'far kamar su Funduk Funaidik wannan wannan wato rubai ne mujarrad na'am wannan mujarrad wannan bai da kari al-mazid kuma kamar irin sunan musu Ahmad wa Haimid Karim Kurayim da sauransu yanzu zai shiga wa kam da na dunainiru bihi samahtu dinar wannan wanne ne ruba'i ne ɗaya biyu uku oke wannan kumasi ne ko kumasi ne to shi shi ma kaga zaka bar shi fu'ai'i wa kam dunainirin bihi sama'tu wato nawa nawa dinarai wanda ne musu ne baiwa da shi a to shi kumasi matsalar sa shi ma kaga akan sami mujarrad da mazid ana samun mujarrad da mazid idan mujarrad ne da shi baka da matsalan shi shi ma za ka bar shi fu'ayil din ne usfur عين صاد فاء واو راء ثم سيد وعسيفين فعيعيد كما مي كما kamar me suna nan dai ai kuma sun kaga su suka fi kaɗan in dai in dai zuwa irin wannan shikenan amma in ya zo a matsayin mazid inda ke zuwa da matsayin mazid shine kamar wanda aka ƙara mishi ɗaya daga cikin harfa na sa'al jumuliya ko sinun ko nunun ko alif ko waye kamar mustakharijun kamar munṭaliqun kaga ai ya zo ne ala wazin ismul fa'il ko ala ala annahu ismul fa'il munṭaliq ai alladhi talaqa tunda asalin sa ga yanda yake to kace munṭaliqun guda nawa ne mimun nunun qa'un lamun qafun guda biyar ko haka zalika mustakhrijun to su yanda zaka yi in ka zo irin wannan wajen sai ka sami shi al-ahruf al-mazira din sai ka cire misali in kaga ka in munṭaliq din sai ka ce muṭayliq in mustakhrij ne mustakhrijin wannan sinun din a ƙari ce tawun nan ƙari ne sai ka ce mukhayrij ko mukhayrij ko fu'ayil ko fu'ayid saboda saboda in ka cire za ka kuma zai yi karka kawo tsakanin ruba'iyya da kuma ci ai sai ka kana da jawaz a wurin ko ka yi shi zama fu'ayil ko fu'ayil mukhayrij ko mukhayrij a wannan wannan muntaliq mutayliq ko mutayliq haka zaka mai da shi a an kabutfa shi ma wannan wannan wannan al'arifin maziya suka ci da shi an ka suka unaikib ko unaikib ya akwai kadi a ciki in ga ka duba za ka gani shi to um to sai sai yake cewa wa kam dunaynirin bihi sama'tu wa qul suray surayhin li sarhana kama taqulu sarhan sai ka mushi wa tasghid surayhin على وزن فوعيعيد كما تقول في الجمع سراحين سراحين الحمى to kaga shikenan shi kawai bambancin shi wannan shi jam'i ne sarahin bi fathi sin bi fathi al-awwal kenan shi kuma wancan tasgiri ne bumba awwalhu kenan sai ka zama ka shi na farkon kai mishi ka mishi wato bamma shi me yasa suke ce mustakhrij amarki mukhayrij fu'ayid wannan yawo da sai karawa na can karshen nan iwabun ni anil mahdhuf abin da ka share din lokacin da ka zo kana mishi tasgiri ba a yi tasgiri da da da da al'ariful mazida ba ba musu tasgiri da wannan akwai harufa da da ake musu wanda yake ba al'akari da su wajen tasgiri kara akwai ta'u ta'u ta'anifin nan kamar fatimatu in zaka mata tasgiri sai ka ce fuwaiti ka ce fuwaiti matu wani tawo amma kaga hindu ana dawo mata da tawo ta hulai da tu ka an fahimci bambancin fatima wacce take da sai ta kuka ta fuwayi sai kuma wacce take ta zo akwai alifin mabdud din nan wanda yake tanisin wato suna na af'alu kaman ahmar ahbar hadara hamra to idan ka zo sai ka mai da shi humayd ba humaira ba ka gane tasgiri kenan afwan ba ba ba ba tanisin barke magana yanzu in ka ce humaira hamra afwan sai ka bar shi humair tasgiri amma kaga humaira wannan kaga tanisi ne afwan na kawo maka shi sannan kuma ba ba izina da da suka ce ba izina da alfin mabdud shi ma kamar abin da ya zo ala wazni fu'ula su'uda suka suka ba za ka iza da wannan alifin mubdu nan ba suka mai shi su'aid hubla hubayd haka za ka mai da shi to dai duka dai suna sai ya ce wala tughayyir fihi uthayman haka zalika abin da yazo da alif da nun shi kuma ba za ka canza shi ba kamar yadda anan muka ce za ka canza shi al-arful mazina za ka share shi kamar muntalif kamar da shi mutayliq ko mutayliq to shi ana amma duk abin da zo Allah wazni fa'alan ko fu'ulan wani alif da nunu din na karshe shi wannan sai ka dawo da shi sai kamar da shi fu'ailan ufayman tasgiri na Uthman wala sukairan shi ma sukairan shi ma sakaran ne asali zaka zaka dawo da duk wani abu da ya faɗi da ƙara da aldanunin shi zaka dawo da shi za'afaran shi ma ya ƙara da aldanunin shi ma zaka dawo da shi sai an dawo da shi haka ma kuma zaka yi shi a sunasiyat din su ma in ka same su haka zaka mishi wannan hukunci da sai abu abinda aka zo shi sunasi ne amma akwai abinda aka share kamar kamar shafatun haka an share wannan hawun na asali kamar shatun an share wannan hawun na asali to in zaka tasgiri sai ka dawo mishi da shi ne ta wardud ila al-mahdhuf ma kana hudif min aslihi hatta ya'uda muttasif كقولهم في شفه شفيحة والشفاة إن صغرتها شويحة شي شفا سكة شفيحة شاة سكة شما تكتشف شويحة أما نسب أبن أكد أنا سبو نسبة كمن حنفي مالكي زكزكي كنوي إن ذاك مش تسجيلي ذاك شعر مش ولا نسب نبقى sai dai ka ce mulaikiyun misali in suna fada suna fada ba malike wai ina da hafin da haka zai zama mulaikiyun in shafi'iyun ya kace shuwaifi'iyun in hanafi hanafi suka ce hulaifiyun wani dan hanafi wani dan ba hanafi dai kadan ga kanni haka wato kamar kila shi bai kai ya kawo ba a takallacin da yake yi to da yayin wannan dai duka in ka tazo dai wato ilal mahbub ma kana hudith min asli hatta ya'uda muntasif ni ma na gaji duk misalan gashi sun sun wannan waɗannan na almazina din na na riga mara masallaci ne saboda za in muka shiga zai zai zai zai kawo maka shi aka shi alhurufu zawaid din kaga abin da yazo da shi وعلج في التسجيل ما يثقل زائده زائده أو ما تراه يقول والأحرف التي تزاد في الكلمة مجموعها قولك سائل wannan duka na faɗa fara faɗa saboda muka shiga kar a kar a wannan kaga ai nan safarjal sufayrij muntaliq mutayliq zai zo zai zo daga baya sake mana bayanin sa amma dai nayi wannan shimfiɗa ne saboda muka zo karin mu shan wuya ko wurin bayani ban sani ba ko akwai wani abin kuma na shi kenan to na sa ran muka zo wannan mutakila ko zama ɗaya zamu masa tunda kusan duk misalan gashin na bayar dawo baka su baka su waye safarjal sufairij mustakhrij mukhayrij mukhayrij waqad tazawul al-ya'u lit-ta'widi shine abin da na gaya maka kamar ibadun ni an al-mahdhuf da ba wal jabru lil musaghar abin nan sai makaranta sira ko amma dai shi wancan dai an ga wanda muka gaba ai ina ji ba da matsala wa qul sarahin li sarhanika li sarhanaka ma taqulu fil jam'i sarahin al hima shi wannan bai da matsala ya kuma kace maka duk wanda yazo ala wazni fu'ulan uthman wala alladud in ka dawo maka ko ala wazni fa'alan sakaran zan da nuna nan ka dawo shi ka dawo shi da abin shi kanka share ya kuma ce haka haka alawa zai za'afaran zu'aifaran zaka fada da alzunu din zaka dawo shi da abin sa sannan kuma duk wani mahzufi in zaka mishi tasyid ka dawo da da mahzuf din kaman shafatun ka ce shufaiha kaman shatun ka ce shuwaiha ina da wani idea ko fili ko in ka zo sai mu ƙara tashi akan al-huruf zawaid insha Allah ya mutu ya mutu ba ina na sa cajin ne ai na dai manta ne ko na cajin ko ban caji ba da za mu tashi so ƙarin sai mai wannan muka shiga zafin azab za mu daɗi ba dai mu shiga ban nazir dama kamar yadda aka sani ai yahudawa da suke madina su uku ne ƙabilansu ko dai ƙayyuka ko bani nadir ko kuma bani ƙuraiba a can bayan mun yi magana akan cewa su ƙayyuka ga irin wato abin da suka yi na inci su ma yanzu bani nadir za mu je mu ga yadda suka yi ta ƙoƙarin su yi ma Allah makirci har zuwa ƙarshen al'amari kuma da zai zo daga baka a kuje banu kaira su ma daga baya an sun yi wani ha'inci shi ma nan zai faɗa ce ghazwatu bani nadir yaƙi da bani nadir warada annaha kanat ba'da ghazwati uhud abin da ya shahara wajen malamai shine wato cewa wannan ya faru ne bayan yaƙin uhud wa sababu ha dalilin wannan yaƙi ghadrul yahudi shine cin amanar yahudawa wa khiyanatuhum da kuma ha'incin su kama huwa da abuhum kamar da wannan shine ɗabi'ar su wa mimma warada daga cikin abin da aka samu ya zo fi asbabiya a cikin dalilan da yasa aka sami aka yi wannan yaki anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ilaihim maza Allah ne ya tafi zuwa wajen su ba a ba'd ashabihi da da sashin wasu daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu yatlubuhum yatlubuhum almusharakata fi diyatir rajulaini yana neman su tarayya da shi wajen biyan diyan wannan guda biyun da allazaini qatalahuma amr bin umayya ad-damari khabal wanda amr bin umayya ad-damari ya kashe bisa kuskure kaga an kashe bisa kuskure ai za a biya diya to kuma su kuma suna daga suna cin alƙawarta da manzo Allah abin da ya musulmi su ma ya shafe su za su biya diya manzo Allah je suna da kuɗi suna da suna da sana'a suna da waye kusan suna taskace abubuwa sai tarayya da shi a wajen biyan wannan diya din kamar da aka yi tarayya cewa za a dinga taimakon juna irin wannan wa kanat al mu'aratu allati uqit ma'ahum taqdi dhalika saboda alƙawarin da aka da su a wannan lokaci ta hukunta cewa za su dinga tarayya da manzon wajen biyan diya irin wannan fa qalu suka ce naf'al abul qasim ci ai kuwa ya baban qasim za mu aikata haka za mu yi za mu yi mu biya ko za mu bayar wa azharul muwafaqa suka bayyana da yadda suka yadda wa qalu suka ce idris ha huna zauna da jiramu hatta na qadiya hajar ka sai biya bukatun ka baki da wa khala ba'dhum bi ba'd shikenan sai sashin su suka je suka suka suka labe da sashi suka je suka suka ta gani da juna wa sawal lahum ash-shaytanu shaqa sai wato shedan ya awata musu tsiya cewa allati kutiba alaihim wanda da ba an riga an rubuta musu su matsiyatan mutane fata amru ala qatli suka yi makitin cewa kawai mutum da mu je mu kashe shi suka kitifi suka yi makircin cewa su kashe manzon Allah wa qalu suka ce ayyukum ya akhubu hadhihi ar-raha wa zai dauki wannan wato a a a dutse da muke yi nika da shi yanzu ka zan yanzu yanzu kali ba ba mu gani irin wannan amma dai za a tuna dutsen da ake yin makare da shi da aka san dai da mun tsaya da shi to su nasin ma wanda suke yi za ka ga akwai wani akwai wasu abubuwa da suke musu wanda za ka ga yadda ka ga wannan na injin namu na yi na injin namu ai ya sumfurin asalin wannan abu da suke na dutse ne sun san yadda suke yi kowanne su mushi yadda aka kaza ga yadda zai ga yadda zai har ya duka baka abun baki da to yana shine arraha a to suka ce to sai su jefa maza Allah wannan noyayyen abun kaga shi kenan sai ya mutu a huta fa yulqiha ala ra'si sai ya jefa mushi a kansa yash yashdahu biha sai ya karya kuyansa da wannan kuku ce ya dahuhu alawani ne qaba ya qadu kuku ce yushaddihuhu in ka ce yushaddihuhu to ya bafi wato kamar ma sun ce wato ya kakkarya shi ya kakkarya mushi wuya wannan akwai mubalaga to tsabar tsiya na yahudawa fa qala ashqahum wal sai wanda yafi kowa zama matsiyaci a cikin su ya fi kowa tsiyacewa amru bin jihash sai ya ce ana ni فقال لهم سلام بن مشكم sai salam bin mishkam daga cikin sa daga cikin wato yahudawan sai ce la dafa alu ce karfa aka haka la yukhbaranna bima hamamtu bi ce wallahi za a bashi labari a wahayi ko san wannan mutumin ba wai muna muna tuma shi da ƙarya ne ba za a bashi labari wa innahu la naqbu al ahdi alladhi bayyana wa bainahu kuma idan muka yi haka zai zama wannan karya alƙawari tsakaninmu da shi kuma wa ja'a al wahyu min al fawri ilayhi dan take kuwa wahayi nan take shi ne min alfauri nan take wahayi ya zo wajen wajen wazala sallallahu alaihi wasallam min rabbihi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yukhbiruhu bima hamu yana ba da labarin abinda abinda suka yi himmatu za su aikata to kaga ba sai su su to ba sun sun musunta ba ba su tiya cewa fala haba a musri'an sai mazala nan da ne sauye tashi a wurin wata wajaha ila madina bai ce bai kawai ya tafi madina abinsa wala yaqahu ashabu sahabbat suka biyo shi fa akhbarahum bima hamad bihi yahud sai matsala ba su labarin abin da yahudawa suka yi mutu za su yi masa wannan malam ya dauko shi a cikin tafsir ibn kathir haka ya dauko shi za ga ya kawo harafi da harafi ibn kathir ya shi wataƙila malam ya ɗauko magana saboda ya kyautata kawo siyaƙin yadda yake sosai kuma a takaice a ba kusan kisa sun kusan in ka je ka duba suna na ibn hisham da sauransu ya yi ruwaito wannan ruwayar muhammad ibn ishaq sahibul magazi wasiya ibn ishaq ya faɗi wannan a cikin magazinsa don haka akwai wannan magana din ibn ishaq yana daga cikin manyan malamai na sira da suke faɗa kuma ana cewa ma a madina a wannan lokaci lokacin da yake a zo a fita aje a fitar da waɗannan yahudawa wanda ya sanya ya sa madina ɗin wakilinsa imam shine ibn umm maktum ibn ummi maktum shi wannan makahon kaga wannan kuma sai daga cikin hujjar da malami ke wajen cewa in dai manzo Allah zai bar ibn ummi maktum ya rika yi ya zama imam mutanen Madina bayan ba shi yana makaho ya musu limanci kuma ya zama shugaba kuma har a fuskar siyasa ma ina lokacin shine wakilin manzo Allah har a siyasance to kaga imamancin al'a'ma ta halatta kenan me me maganar malikiyar suke cewa makaruhi ne bai taso ba bazala ga shi ya bar ibn ummi maktum wakilinsa kuma daga cikin abin da akwai imama na sallah kuma akwai imama kuma ta shugabanci ba don haka yanzu ya halatta a zaɓar shugaba mutuƙar wato zai samu da su taimake shi a makaho babu laifi wannan kawai na kawo abin da ne abin da nake nake san dai a fahimta ibn sham da ibn saq sahibul magazi wasu sun faɗi wannan cewa shi dalilin da yasa manzo Allah ya je dan wasu za ka suna cewa su ai su ga wasu rawayi tabbatu da suka nuna cewa wai ai ga wannan gashi wannan wannan ha'inci da aka yi wa manzo Allah gashi lalle an yi ba wasu ruwayoyi wasu daga cikin baya ke faɗi a ibnu saka ya faɗa ibnu sham kuma suwa sun faɗa kuma idan ka je ka duba tafsirai na salaf a wannan ayan da malam yanzu zai kawo mana shi ayan satil hashiri za ga duk sun faɗi dalilin da yasa aka yi wannan yakin wannan shi duk abin da ake faɗa daga zid ibn ruman al-madani ya faɗi wannan dalilin akwai kuma abin da warqa al-yashkuri ke rubuta daga ibnu abi najih daga mujahid ya faɗi wannan magana sannan kuma ibn isaq ya rawaito daga muhammad ibn abi muhammad daga ikrima daga abdullahi dan abbas wannan isnadin sa isnadin da'i za da abbas ce wannan ya saka ta saka ne wannan aya akan barin nabi amma dai duka dai in ka hada zaka ga kusan magabata da sun yi ittifaki akan wannan cewa shi dalilin ne yasa yahudawa suka karya maza alƙawari yazo ce zai yake su saboda haka wannan ko da ma babu wani isnadi balle kuma na san arabi tsawon ta bincike ba za a rasa ko da marasid da ake da shi wanda in sun hada ka hada su ka hada su za su zama za su zama hujja ba wa dhahaba ilaihim rasulullahi yunziruhum sai manzo Allah ya tafi yana musu gargadi an ya kharju min madina cewa su fita daga madina wala yusakinu wala yusakinuhu fiha kar sake zama ci makwabcin shi a madina fa akhadhu yatajahazuna zalika sai suka koma suna kintsi cewa za su fita din fa arsala ilaihim abdullahi bin bin ubay bin bin ubay bin salul ko wato bin ubayi sai ka ce ibni salul ka ku ce bin salul in za ka faɗa sai ka kawo saboda shi ubayin ba shi ɗan ɗan salul ɗin ba ubayi ɗin babansa sannan kuma salul ɗin kuma na tsammanin koma masa ce na'am eh a wannan ishari kawai ya gyara shi sai ka ce ibn abdullahi bin ubayi ibni salul rasul munafiqina rasul munafiqina shugaban munafiqai sai ya aika musu cewa kar ku damu kar ku fita za mu taimake ku wa harabahum ala adam al-khuruj ya kuma ya kuma zabar da su akan cewa kar ku fita wa wa'adahum an-nasra yace ya busu alƙawarin nasara fa a'lanu tamarudahum sai suka ce maza su ba su ba tunda gashi wani na da ta cewa a Madina ya ba su ya musu alƙawarin cewa zai taimake su wa hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu sai maza Allah shi da sabon suka yi mishi su kawanya suka suka zagaye su ko ku ce wa hasara umar rasulullahi wa ashabuhu idan wa wa al ba'iyya wa qataluhum suka yaƙe su wa qad'u nakhilakum suka wato yanke wato wannan din su me yake da suna bishiyoyin su da suka yi na na dabinai wanda suke suna yin garkuwa da shi suka yanke wa haraquha ba za la yasa aka kona saboda su yi su wannan yakin na daga cikin abin da kuka gana ta yawo maimaita magana yana daga cikin abin da wani bai hujji na ya rubuta da turanci cewa wannan wani zalunci ne dan dan wato abin da za a amfana da shi ma duk ka ka kuna da kaza da kaza da kaza da kaza eh aka je wajen yaki ai zaka yi abin da zaka raunana abokin gaban kai kuma su waɗannan bishiyoyin da su suka bi suna suna yin suna yin wato garkuwa da shi sai ka kaci da garkuwa ai shi ba cewa yayi wai dungurgun duk inda aka ga bushoyi a cire ba ko a kauna ba shi shu su ne kisan sun fito da suka fito kuma kaga shikenan ai magana ta kare amma kaga wai cewa suke yi wai ai to da ba zalunci babu sassaftawa aka yi rika yi ma banu nazir su ma banu kunat wato wannan quraiza su ma haka aka yi musu ita kawo wasu maganganu mai yahudi ne yayi ta amma yanzu wannan tambayar ku zan yi wanda ya faɗan magana irin wanda ke cewa ai zalunci aka yi a banu banu nazir banu quraiza zalunci aka yi wannan yana da hukuncin ya zage manzala za mu je mu kama shi mu kashe shi inda kun ji wannan odiyan nawa da kyau hukunci sa hukunci ne na cewa ya zage manzala za mu je mu kama shi mu kashe shi wanda ya irin wannan rubutun a a shi ya yi rubutu da yana kawo shubha shubhan da take nuna cewa shi bai da da manzancin manzon Allah ba to mu kuma sai dai mu tunkura shubha sa da shubha ba da gaskiya ka fahimta saboda amma tun asali a haka ake da kafirai kullum asali haka ake da kafirai tun lokacin da matsala kira yawa da su sai ya gama ba su labari cikin cikin sai ce ayya kai gaskiya kai gaskiya kai gaskiya can karshen sai ce ayya to ai ka faɗa wani abu na karshen nan kuma gaskiya mu yadda ba kai wace baka wahayi nan ne ya wahayi na kai ki kaza ne eh gaskiya ne wani yadda kaza ne amma ce amma to wai kai wace baka wahayi jibrilu jibrilu ai mu jibrilu a baki mu ne gaskiya shi sa ba mu mai da kai ba gaskiya to haka wani an shuba suke kawowa to wannan ba su da hukunci su zage musu Allah su za a je a kama su a kashe su kun fahimta saboda su shuba suke kawowa ba wai sun zauna ne suna da wayo da makaru suke yi duk da dai kaga ai wannan yana bayuwa wurin kaita shi ne amma da makaru da makici suke yi wajen sunna cewa su su ta ba ko su ce daga cikin dalilin sa Qur'ani ba sai dai Qur'ani ba Qur'ani can ya ce kaza can ya ce kaza ai ka tuka da warara ne maza Allah shi ke faɗan kayan su kenan wannan kaga shuba suke kawowa amma wanda ya je ya zauna a kujera shi abin da yake kirdado shine yana kirdadon jikin manzon Allah shi kansa yana jefa mishi wasu kazazzufa da yake masa yana cewa manzon Allah din ai kaza yake yi wani su banganu na rashin mutunci to wannan shine irin su Ka'ab ibn al-Ashraf wannan shine wannan ne irin su Uqba ibn Abi Mu'ayyid manzon Allah ya ce aje a kama su a kashe su kun fahimta kamar yanzu misali wani kawai je a can garin turawa kafiri ne amma babu abin da ya zauna illa in ya zauna kawai da an tashi zuwa magana Muhammad sai sai ya sisirfa mishi zaki kuma mishi kazaki sai ya mishi kazaki sai ya mi kazaki yanzu kaga wannan wata kiyayya ce kari akan kiyayyan kafirci shi yanzu wannan kaga ya cuce mu ne ya zage annabi mu kuma ya jefa mishi kazaki wannan shi Imam Malik cewa zagin da ake kashe kafiri a kansa shine shataman yu'raf zagin da da an ji za a ji ga gida tashi ba wanda yake ta hanyar luzum ba kawai dai ya ce wannan qur'anin ba daidai bane akwai kaza akwai kaza wannan abin da ya faɗa abin da aka yi yanzu nazir wannan zalunci ne kaza kaza kaza wannan kaga yana kafa maka hujjoji ne da ƙaryarsa wannan kaga shi bai shi ba shi kamar Europe bane amma da zai zai zauna kamar su Ka'ab ibn al-Ashraf shi zambo ba ke masa Allah inda ya zai mushi kazafi ya mushi zambo haka wannan ce a kamo shi a kashe shi an fahimci bambancin ko saboda hatta kafirai yanzu ka kamar Deborah wancan da ta yi aka ga zagi ta yi na bulakanci dan kaza kaza haka ta kira shi da kaga wannan zagi zagi wannan zagi shi kamar yu'raf ne san malamai irin wannan ma ko kafiri ne suka yi tantaman cewa ko ya tuba Imam Malik yana da riwaya guda biyu ko ya tuba za ka karɓi suncin nasa amma in ya tuba za a karɓi tuban cewa wannan ba za ya kange shi daga laifin kisan da zagi matsala da yi ko kuma za a karɓa magana ce guda biyu ta malamai wasu na cewa idan ya idan abin sa ya tuba gamsuwa ce ba saboda ya ga cewa za a kai shi ne ya tuba ba to shikenan kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu an fahimci dan ban mu jabbace wannan abubuwa to yanzu dole a duka yin bayani mutane ba sa fahimta yanzu shi kaga yanzu wannan mai wuyan da ya je ce ba zana ai wannan zalunci ya kaza kaza kaza kaza kaza sai dai mu sai dai mu kawo shuhansa mu lalata shuhar kawai ko ya musunta shikenan ya musunta lafiya da saboda dama ai duk kafirai mai hada murgima da su ne ya kashe mazalan ne su baka cewa ba za su kashe matsala baki ɗaya ba amma taɓawa na rashin mutunci zagi wanda yake ana sanin zagi to wannan shi ake magana ko kafiri ya je in muna da ƙarfi da za mu jira shi a wadakata daga lokacin da ya shigo cikin tartarin mu cikin iyakan mu za mu ku danke shi wannan shi daga Uqba ibn Abi Mu'ayyid duk da an kama shi lokacin yakin Badar sai maza Allah yake cewa to kai ko da dai za a karɓan sa a wurin su amma kawai za a karɓa ba saboda me saboda adawanka da rashin mutuncinka to shi rashin mutunci sa ƙari ya ya kulla wata wata sabuwar adawa ce ga manzon Allah manzon Allah yana cikin sallah zai je ya dauko tumbin raƙumi ya sa masa na kazanta manzon Allah yana cikin yana cikin abu ibada zai je ya dauko rigansa ya ya ya ya sa manzon Allah a wuya ya matsa manzon Allah sosai haka manzon Allah sai ya numfashi da kyar to kaga wannan ayyukan ƙari ne akan wulakanci da kafirai ke masa kuma sai ka sa manzon Allah bai bada bai ana kama shi ta kashe shi to da abubuwan da ya rika yi na musulunci sun ci wannan kun fahimci abin da ake kashewa abin da ba kashewa ko kafirai ba koyaushe ne wai dan su ce wa su sai ba za ba za ku kashe kashe su za ku kowa ku shi kenan wa zalallahu ta'ala fi qulubihim ar-ru'ba sai Allah ta'ala sai saukar da sai kuma Allah ya fara kona dabinan su da kuma kaza kaza su da sauransu yana yayyankewa sai ya saukar da razani da tsoro a cikin zuciyarsu ولم يفي لهم المنافقون ما وعدوهم من النصر منافقai kuma basu cika alƙawarin da suka musu ba na taimako wala ikhwanuhum min bani quraiza haka zalika dan uwansu na bani quraiza su ma ba zo sun taimake su ba wanda shi nuna maka cewa su na ma a taimake ne yansu sun ga sun samu dama ne wa qala ta'ala la ta'ala cewa alam tara baka ga illal ladina nafaqu zuwa ga wanda suka yi munafunci a cikin musulmai ba cikin wanda ce danganta kansu da musulunci munafikai a cikin su ya kula suna cewa li ikhwanihim zuwa ga yan uwansu a shi kaga munafikai ba su cikin sahabbai suna cewa yan uwansu kafirai su kafirai ne a cikin girga musulunci amma ba su cikin sahabbai allazina kafaru wanda suka zama kafirai min ahli kitabi daga cikin muzawwal littafi la in ukhrijtum yace wallahi in aka fitar da ku la nakhrujanna ma'akum wa sai da mu tare wala nuti'u fikum ahadan abada ba kuma zamu mu kowa da kan mu yake ku ba wa in qutiltum in kuma aka yake ku la nansuru za mu taimake ku wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shaida cewa makarita ne su ba su taimake su ba la in ukhrijo in aka zo aka ce ku fito la yakhrujuna ba'ahum wallahi ba za su fito ba wala in qutilu in kuma aka yake su la yansunahum ba za su taimake su ba wala in nasaruhum kai ma in sun taimake su la yawalluna al-adbar wallahi sun juya da baya kuma la yansunahum kaga wannan taimakon ba ta amfani ba kenan ba su taimake su ba fa arsalu ila rasulillahi ay yakhruju min al-madina bi anfusihim sai suka zuwa sai suka aika zuwa ga manzo Allah cewa to yanzu sun yadda za su fita daga madina da kansu wa zararihim da su da zuriyarsu wa ana lahum ma hawalat al-iblu illa silah sannan kuma za su abinda duk duk abinda za su iya diba za su iya lakta ma raƙumi to duk lakcin raƙumi da raƙumi zai iya dauka to na arzikin su za su iya dauka wato za su bar ma manzo Allah illa silah sai wato makamin su kawai za su fita da shi فقبل منهم sai manzo Allah ya karba wannan sulhu da suka fada karba wa qabada amwalahum ya karba dukiyoyin su wa silahahum afwan bari in dawo baya wa anna lahum kuma cewa suna da abin da za su dauka na arzikin su ma hamalat al-iblu dillaftin da raqumi suka iya dauka illa silati taimaka mini ba su dauka ba wato za su dauki wasu daga cikin arzikan arzikin su da suke da shi amma su ba saura a matsayin ganima na musulmai فقبل منهم ثم ظل يكربا وقبض اموالهم وسلاحهم ظل sai ya karbi dukiyoyinsu da kuma wato makaman su wa kana khalisatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama wannan an tsaga manzo Allah ce lina wa'ibihi saboda wato wasu lamuran sa na rayuwa wa masalihul muslimin da kuma wato masalahoyin musulmai tana ba yaki aka yi ba ai ai sun sun sauka ne akan sulhu na manzo Allah wa haka zalahi qabanu nadir bi ikhwanihim da wannan ne banda zai suka zai suka haɗu da ɗan uwansu bani qainuqa li khiyanatihim wa qadrihim saboda haijin su da kuma cin amanar su wa adallahum Allah Allah ta'ala sai ya kaskanta su wa akhzahum ya kaskantar da su wa nasara rasulahu ya taimaki annabinsa wal muslimina ya kuma taimaki musulmai wal aqibatu lil muttaqin dama karshen wato kyakkyawa mai kyau yana tare da mu'minai dan haka karshen tika tika tika da abin da suka ganga mushi rikici kaga karshen al'amarin su shine suka fita suka dai bar manzo Allah manzo Allah kuma ya ci gaba da addinin sa sai mu dakata nan bar mu shi mu shagharat al-ahzab shi ma al-ahzab kuma wasu darsa ne mai zaman kanshi mai zaman kanshi wannan yaki da aka yi darsa ne masu zaman kansu an mu shafuka da yawa muka shiga sai mu darsa da dan yawa to kun ga dai yanda shi amfanin kanta waɗannan abubuwa shi da samu darsa kar ku dinga rayin darussan da ake da da za ku dinga hararowa dan wannan da shi ake kalubalantar duniya ta ta da kuke rayuwa da shi a yau mun wuce da karfi sun mana ha'inci shikenan in ba mu bai da karfi ba a yanzu shikenan sai mu sai mu sai mu kula da su gwargwadon karfin mu matsala haka aka rika yi da su ni yayin da muke da karfi wani je ya hanci mu muna da dama mu dauki doka akan shi kamar da duk duk mai karfi dama baya yarda da kaskanci ai wannan duk doka duniya ai da wannan so insha Allah wannan shine babu wani abu sai mu sai mu wannan to abin da muka ji Allah ya ba mu lada abin da muka sallallahu alaihi ya taimana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala biya alqatul alheri Allah ta'ala tun kuma takan sharri Allah ta'ala tabbatar da daga mukan addini Allah ta'ala tabbatar da addini Allah ta'ala tabbatar da addini Allah ta'ala zan da mu lafiya Allah ta'ala zan da mu lafiya Allah ta'ala kare mu daga kairin makiya Allah ta'ala kare mu daga kairin makiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اهد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين